الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau laraba daren alhamis biyar ga watan safar shekara ta dubu ɗaya da dubu da arba'in da bakwai bayan jira na ba ne salatu wasalam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da talatin ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya idan ba manta ba wannan littafi na ahkamul jana'iz kusan kamar yadda yanzu ake dubawa rabonmu da karatun sassin february dama kuma ana yin zane a ƙarshen wata wanda da an wato duk ya ji da ma an gaba littafin don abin da ya rage na ƙarshe wani littafi ne mai zaman kansa shi ma ɗan ƙanƙani a ƙarshe amma karatun littafin gaba ɗaya ba zai fi karatu uku ba na jikin littafin sauran kuma wannan bid'a'un jana'iz ya kawo ɗan ƙaramin littafi ne a ƙarshe wanda bai da yawa shi ma ko karatun jiba ko uku so kamar yadda ake ta faɗa ga shi dai a dunkule mun yi darasi sittin da wani abu in ka lissafa wata sittin da biyu ana biyawa kuma shi ne abin da dama yake tunatarwa yau da gobe ne ko kana so ko ba ka so da ran sai an yi ɗauki daidai to abin da zai faru da kai yake so ya tunatar da kai eh shi ne abin da dole fa sai ya faru sai ake tuna mana eh dan ka san dai ba yadda za a ta zama ba yadda za a ce kowa ya zo ita zama saboda haka ita kuma lahira kamar yadda muke faɗa mutuwa ba tsoron da ake ji ba ta nake ake ba in ka ga mutum yana jin tsoron mutuwa bai san ma me a'a ta nake ake yi in ka san labudda sai ka je guri sai ka tare da kuɗin mota shi ne kawai saboda haka wannan shi ne abin da yake wajibi a kanmu ya kamata hankalin ya dawo jikinmu gaba daya to muna cikin babu ma ya haruma inda al-qubur babu da yake bayani akan abubuwan da suka haramta idan mutum ya je makabarta ba a so a yi kuma makabartar nan ko kai baka mutu ba dai ai kana zuwa to abin da zaka yi a can ka bambanta da ammawa ake so a gaya ba domin ka san kowane irin abin mutum ne in dai da ilimi a tare da shi zaka ga ya bambanta da mutane ya bambanta to shi ne abin da yake gaya mana malin shi shafi na ɗari biyu da saba'in da tara hada wani ke ƙaru in ba manta ba yana bayani akan gaba ta goma kamar sha ɗaya ko gaba ta tara binawul masajidi alaiha yin masallaci a cikin makabarta yana gaya ma yana ci abubuwan da suke na haram bai halatta ba a yi masallaci a makabarta to shi ne yake hada wa ittiqadul mazkur fil ahadithil mutaqaddima wannan da ka gani da kuma ruku da abubuwan da aka ambata ma a cikin hadisan da suka gabata ya shimalu ajjatul mu hadisan da aka koro ma sun kunshi abubuwa kamar haka al-awwal na farko as-salatu ila al-quburi mustaqbilan laha hadisan sun yi magana akan yin sallah kana ne kallon kabar ya gaya ba wannan ba hukuncinsa na biyu a sujudu ala al-qubur a cikin makabartar za ka shiga kamar yadda ake a wasu makabartu in kaje sai ka ga hajja da juma an yi suminti a kusa da kaburbura an ajiye wani makabari da na gani har da fanka ma banda masu tayis din da aka yi da wari an sa fanka na uku binawul masajidi alaiha ko a je inda aka yi kabarbura la na ta idan na alaihim masjida dai fada su ba ki gafi sai kawai ya kabari a ta ya nan wasu bayin Allah ya kwanta nan bari ni makabarta abu mala yayi bayani duk akan wannan yake wani halatta ba idan mutum ya zo yace da aka ba da labarin ashabul gafi da mutane suka ce da na ta idan na alaihim masjida bayan an gano inda suke tambaya ta farko shine shin sun yi masallaci a gurin da yi kenan sannan ta biyu hal shar'u ko man qablana huwa shar'un lana yawa shari'ar wanda take gaban mu ita ma shari'ar mu ce ai akwai wannan tambayar a karatu lokacin da mutane annabi Yusuf suka zo mai Allah madaukakin sarki shi waye wa qaruna hum sujjada kai ba annabi ya gaya ma Allah ya gaya ma haramun ne kai wani sujjada ba Allah ba to ko da yaushe a ga kallon wannan wata shari'a ta zo ta wani annabi ta ci karo da taka to taka za ka dauka ka ake da uwan ita su wancan shari'a ce amma taka shari'a ba haka bane a in in dai shar'u man qabla na shar'u lana akwai kabilar da in suka yi laifi a baya shi ne misalin da na ba wa kuma ta ce muna karatu ne ke ce musu kamar in kuka je jinan nan da kuka da daga mutum ku to su a baya baka tulo an fita za a kuma falyakun bari a bin kowane musulma na ce mu da ba mu je ba mu za mu san dina farko na fita dukan suka yi ta dajiya kamar haka ne kaga a shari'a su shi ne wanda yake mara laifi da yi laifi ban wani yi laifi ya dawo to sai a rufe guri kawai a ɗaukan sanduna a duk lokacin da sai sun mutu. Ba shara ko ba ce, yawwa, sharu ban kabula na laifin sharu lana. Idan annabin ka da aka aiko ma bai gaya ma abu kaza ba ko da ka ji a labarin wani annabi to kai bai halatta kai ba har sai an tabbatar ma a tafi shari'a. Wannan shi ne ka'ida. mun ji labarin annabi Isa alaihi salatu wasalam yadda ya gudanar da jihar al'umma mun ji annabi Musa mun ji annabi Shu'aib mun ji duka kowanne da shari'a shari'a ka ce kai ma shine magana da wani wal ma'ana tsari zahiru min min al-istikhadi wato ma'ana ta biyu yace zahiri ne kararin shi dangane da rukun wato magabarta ko rukun kaburbura a matsayin masallaci والآخران مع دخولهما فيه su kuma sauran guda biyu sun shiga ne kiyasi akai akan hadisin da aka samu fakar jahan nasu alaihi ba yace ma lati ya zo akan su ba banda wannan kiyasin bi ba abul hadith al mutaqaddima au da hadisan da suka gabata yace wa fasaltu al qawla fi dalika na rarrabe ma da sai akan haka wa awradu aqwal al ulama kuma na bujiro ma da cikin malamai muttashidan biha ina da ibada ce da akai fi kitabi al-littafi da wani al-musharu ilayhi aliban wanda ne nuni da shi a shine wa ta'biru tabi dan karamin littafi bai fi kai kushewa da littafin ta'biru tabi dan karami ne sai ba idodi da yawa wa da kafi bihi tarihu idkhalin qabrin nabawi fil masjid sharif ya yace na kuma baka labarin dalilin da yasa aka shigar da kabarin annabi alaihi salatu wasallam cikin masallaci ka ta abu da ya dace ka ba da jin ce ce masu ai kamar annabi ma a masallaci to an ba da wannan labarin asali duk annabin da ya rasu a inda ya mutu nan za a binne shi ko sannan masallacin annabi shi ne ya zo ya tadda yawa ya zo ya tadda ɗakin na na Aisha ba a kabarin ne ya tadda masallaci ba faɗaɗawa yanzu cikin masallacin annabi nan unguwanni ne da yawa unguwar ta abu musa al'ajari unguwar su ayuba abu ayuba da asari unguwar su sai na wakar duk unguwannin nan da za ka ji labari yanzu duk suna masallaci shi za mutum ya je bai kiyaye da gaske ba zai taɓa ta ana ajiye ka a hotel ɗin abu da ɗaya za ka fara ka fara sanin a wani hotel aka ajiye ka ka rike sunansa da kyau na biyu kuma da ka to masallaci kun to cikin jama'a to kalli lambar kofar da ka shiga to wannan shi ne mafi sauki abin da zaka in ko haka ba wallahi kullun sai an bai da kai gida ko kuma ka kwana a waje in lokacin sallah yake ga wasu sai mutum ya a kowace baiwa Allah da daga kwanan ta uku ba ta gida tunda ga abin ɗakuna nan abu ya zabe ga haka da ruwan ɗaki in yi wa kake ne dan kuɗin ka a jikin ka samu gurin abinci masallaci kan ba mai korar ka sai dai gyara ya ce ka fasa to akwai wanda za ka suna samun wannan to unguwanni ne da yawa kuma ba dai da fadalawa ba unguwanni ne da yawa an haɗa gandu an haɗa hausawa ya ji da ta shigo da ka unguwannin da ka sani da yanzu sun buya a cikin masallaci idan ga goma ta ɗari uku da kaza ta ɗari hudu saboda yawan su kwacewa ta ɗari gida haka to dole sai mutum ya yi kokari ya kiyaye ko kaza kabarin annabi alaihi salatu wasalam in ka kalli wannan kamar da malami bayani a lissafinsa cewa wato masallaci ne ya faɗaɗe ya zo gurin ba a ɗauka aka yi aka kai gurin shi ne bayanin ne wa ma fi min al mukhalafa da abin da ya zo wanda ya saba lil ahadith al mutaqaddima daga hadisan da suka gabata wa anna salata ma'a zalik la turqu la turqu fihi khassa yin sallah in mutum ya je rauda Allah ya taimake shi ya shiga rauda ai ko bayan rauda ma kace ai kana ga kabarin da gaban ka in kuma rauda kake yana gefen hannun hagunka ba wata matsala ba ce ma da yake wannan a keke ba ka da matsala ba man sha'a basta alƙawli bi zalika kulli fa yarji ilai duk wanda yake so ya kasance mai fadi a kai ya koma da biyu tani ya karanta na goma ittihaduha aidan rike makabarta a matsayin gini kun san me yake nufi da wannan a mutanen mu za ka ga ko wanda kudin alami ya tsora wa kansa mahaifinsa na kwance ko mahaifiya sai ta yi ni duk alamin jina ne to ba abin jinki ba ne a musulunci ba a san haka an kiji juma'a yake zuwa makabarta ba abin kirki wurin jahilai ne in ka faɗa za a ce kai kana san babanka amma gurin masu ilimi sun san ba daidai kai ba ba daidai ba wanda ya karanta ya san ba kyau ga dalili da mu yuktadu fi awqatin muayyana ko gani mutum ya nufaci haka a wasu lokuta ya wanda su kawai a ware ko a gidansu su ware wata rana da ake yin taron shekara duk shekarar nan ana da wata rana specific da ake zuwa a taru ranar uku ga watan kaza sai a ce ranar ko za a tattara gaba ɗaya a tafi shi ne idin ai ko ba shi wani idi shi ne idi kowa ya san idi duk juma'a ake yin idi kowa ya san karamar sallah duk azumi da an gama wa gari shi ne idi to wannan ne annabi baya so ai an fito har kawai yanzu taraya ba ka ce gobe ba ka je ka kai wa baban ka to haka ake so kawai taraya ba wata kila ba ran lahadin nan da wuce kaji ka ji kawai kana buƙatar ko kana kwanciya bacci ka kayo barki da shi kamar yadda bawo yake sai a baba yana buƙatar tsarin addu'a banda wata nake yi kullum a sallah haka ake so fa innaha tudhakkirukum al-akhirah haka ake tana tunatar da ku lahira ba su kuma da shi ba su kun san ba abu mai wahala irin kalta annon eh suna da wahala sha'ani a addini wani ya taso ya saba da wani abubuwa ya fi wahalar gaske akwai wahalar gaske saboda haka shi kuma wanda ya riga ya koyi addini za ga wata abubuwa su yake kwantarwa wanda kuma ya saba shi ba addini ne wato sai ya rike ba shi dindin zai ce iyaye da kakanni haka ake yi ba haka inna wajanna alaiha aba ana kazalika yaf'alun ala ummatin tiba da dini ba abin da yake dalili shine abin da Allah ya ko annabawa su koya wannan shine sai an yi hakuri ya dauki abin da annabi ya dole yawa to shi ne yake cewa wa mawatibu ma'rufa da lokaci sananne wajen abin da muka faɗa mauti shi za ki ce aikin hajji ai mauti mun hajji saboda wani lokaci ne sananne da aka sanya wa suna to ba a san haka littafin inda dan yi ibada a gurin auli gairi ya ko wani haka da hadisi da abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga dalili annabi ya ce la tattakhidu qabri aidan kar kurki kabari na wajen gurin wala taj'alu buyutakum qubura kar ku maida dakunan ku gidajen ku ya zama makabarta kawai abin nan mutum ya mutu ya abin ne zai dole a gefen ɗakin da yake anan za a rufe shi kamar yadda wasu suke yi wa haitu ma kuntum fasallu alayya duk inda kuke ku yi min salai ai kaga shi da imamu shafi'i na daukar ra'ayinsa a sallah cewa duk sai ya mutu yayi kaga ba shiya a ta yi ƙarfi ne yake a talatin annabi amma a shafi'iyya duk da ya sai kai talatin annabi to ni na fi yarda da ra'ayin imamu shafi saboda ya fi karfin dalili ni a wajena shi sa duk da ya in dai ba liman da ya miƙe wato na ta yi sai ne talatin annabi duk da cewa wato mazhabar malikiya ake nufi amma dalilin shafi'iyya ya fi kwari a nan ya fi kwari to kaga za ka kai wa annabi salati lokaci bayan lokaci idan mutum ahlus sunna ne na gaske in aka kira sallah kai wa annabi salati in za ka shiga masallaci kai wa annabi salati in ka zo sallah kai wa annabi salati ko wurare daban-daban kullum sai annabi ya san da kai ballantana daren juma'a da ranar juma'a to shine ma da yake cewa fa inna salata fa inna salata kum tablughuni domin salatin ku yana riskata ba za ka zama bako ba rajahu abu dawud وله طريق أخرى عن أبي هريرة عند أبي نعيم وله شاهد مرسل في سناد قوي عن زهير قال رآني الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عند القبر الحسن بن الحسن حسن بن علي يرى الحسن سنن في مياه mun sa ga wanda suna wannan sai mutum ya sa sunansa to ya mai da sunansa jikan da ta kunan sai da ai ya ganna a gefen kabul bana da ni sai kira ni wa huwa fi baiti fatima ya ta aisha yana ɗakin na na aisha yana cin abincin dare sai hango ni na na fatima kai abuwa yana ɗakin fatima ya hango ni yana cin abinci domin al-ishahu abinci an zalla kenan al-ashahu kuma abincin dare shi ta kamar yadda kana canza wata ne ko komai ya canza to sai ce bakani da yake halumma ila da asha zo zo ka ci abincin nan fa kuntu sai yake la wuri ne ce ba ba na bukata na kuwa shi bakani yake ma ni ra'aytu ka inda kabari me na ganka kana yi a gurin kabarin nan yace da shi fa kuntu sai nake sallamtu ala nabi sallallahu alaihi wasallam yace na zo ne wa annabi sallallahu alaihi wasallam ne masallaci فقال إيدي إذا دخلت المسجد فسلم إن كانوا كما مسلاتي كي سلم ثم قال إيدي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال yace ina jira ta da kai annabi kai waye la tattajidu qabri aidan kakku mai da masallaci na idi ba wala tattajidu gobe ta kun kowaran kakku mai da gidajen ku ya zama makabarta wa sallu alaihi wa kamin salati fa inna salatakum tablughuni aitu ma kuntum domin salatin ku yana da da duk inda kuke لعن الله اليهود Allah ya tsine wa Yahudi ne me yasa ittaka zu kubura anbiya irin masajida saboda zai riki masallatan wato kabarbaran annabawan su a matsayin masallaci wurin sallah ma antum wa man bil anjil bil anjil illa sawa ba ku da maraba da mutanen da ke a cikin andalus ba ku da maraba da su ma haka ke in dai za ku mai da kabari kawai gurin biyan bukata in mutum ya kai haihuwa zai je kabari ya roƙe shi in mutum ya samu dangarda a kasuwa zai je kabari ya roƙa idan mutum ya samu matsala wato a wajen aiki sai je kuma roƙa haka ce rawahu sa'id bin mansur kama bil istidlal ibn taymiya wa huwa inda isma'il bin sa'ad al-qadi fi fi fadl salati ala nabi fala yaji wa annabi salati duna kauli banda fadl salati ala Allah yahuda shi a dasar wayar bawa wa kaza rawahu ibn abi shayba في مدلس كده مقتصرا على المرفوع على المرفوع منه فقط وله شاهد اخر اقوت شيء دبن بناو هذا كتم كتم ولا من طريق علي بن الحسين انا به عن جده مرفوعا دغا سيدنا علي علي بن الحسين shi kuma daga babansa shi kuma da kakan zuwa zuwa ga wajenan sayyidina ali akaraje Isma'il al-Qadi wa gairi unzur da Abir al-Qadi littafin ne na ganke silma akai a kasuwa mutum dalibin ilimi ya nufi dan kankani wal hadithu dalilun ala ta'rif ittikhadhi qubur al anbiya wa salihin aidan hadithin dalili ne karara yake nuna haramun ne mutum ya riki kaburburan annabawa da mutanen kirki a matsayin gurgi kana shekul bin shekul islam ibn taymiya al-iqtiza al-iqtiza wa sirajul mustaqim wa wajhu dilalati abin da yake nuna hujja anna kabarin nabi afdalu qabr qabri kabarin annabi ya fi kowanne kabari balala ba sama ne ala waji da ardi aban kasa wa qad da'a an ittikhadihi idan to shi ma annabi ya hana alkira da idi wa qabru ghairihi aula billahi yace kabarin wanda ba shi ba ko shi ya fi tantanta a hada inda annabi ya hana a je nasa abai da shi idi ina ga wannan sa kuma nawa ko naka ka ina banka da wani yace kowaye ثم قرن ذلك بقوله sai kawo magana da ta yake wala tattahidu buyutakum qubura kar ku mai da gidajen ku kaburbura me yasa duk gidan da ba a karatu alqur'ani sunan sa makabarta me ba gumul muqalaba domin ba a karanta qur'ani a makabarta wani ne ce don an je da ake raba kaza ba kai karatu kai su kuma da ka suke shi ta muka ce kan ta annan sun fi wahala yawwa shi ne rigimar ka ga dai a karanta ga abin da aka ce amma a aikace ga abin da wasu suke wataƙila kana magana wani zai tsago ya kalle ka ji tun kan aihu baban ka ba kai ba ma muke yi shi kenan kawai shi kenan magana eh za ka yara wannan yaran ko wanda ya to abin da ya karanta shi ma yaro ne ko ai abin da ya karanta za a kalla ba abin da shi kawai za a ka fanzur li zati alqawli la min qa'id wal haqqu maqbulun walau min jahil yace ka kalli magana din da zu ba wanda ya faɗe ta ba domin ita gaskiya abin karɓa ce ko jahili ne ba ke dan ya faɗa a ba nabi yace sadaka ka wa huwa kadubi abu hurairah ya ba ya ba bara fatawa yace ka rika karanta ayatul kursi kira ta dige ne ya zo ga annaba ta ne yace gaskiya ga ba amma shi maka yace aina tu'aqilu an salati fiha wa du'a wal qira'a kada kuma da kai wajen yin salati wato fiha wa du'a kada ku yi sakaci ga da'i kada ku yi sakaci wajen yin salati a gidajenku wa du'a da yin addu'a wal qira'ati shi sa magabata suke da gurin sallah shi imamu Ahmad da kaja ce imamu Ahmad yana sallar nafila raka ɗari uku a rana ai gida da wajen sai ya yi yawa a nafilfili a cikin gida yana da guri ɗaya daga cikin magabata yana da gurin da ya ajiye da duma permanent din yake tafiya ya ta sallar nafila wani lokacin baya so a dame shi ma in ana sallama da shi in zai tafi sallah gurin sai ya ce wa matarsa duk wanda ya zo a ce na tafi masallaci eh kaga aka ce ya tafi masallaci dauka haka na unguwa yana nufin masallacin ɗakin sa saboda haka sai ka kama hanya ka a kyale shi ya sallata fa taqulu bi manzilati al-qubur to kaga gidan kan baka ne qur'ani baka salata annabi a ciki ba ka addu'a to ya zama daidai ke da kabarbura don ba a karatun alkur'ani a gabai yawwa ba a mara bi ta hali na ibada ta fil koyi shi sa annabi ya umarni a kirdadi ibada a cikin gidaje wani an ta ariya inda kubur kuma annabi ya yi a rika yin addu'o'i a rika karanta alkur'ani a kabarbura hatta ma yaf'alu al-mushrikuna min an-nasara sabanin abinda mushrikai suke cikin nasara kiristoci wa man tashabba bihim da mai kama da قال هذا أفضل التابعين wannan shi ne min ahli baitihi ali ibn husayn wannan shi ne mafi falalar tabi'ai daga cikin ahli ahli baiti cikin gidan annabi alaihi salatu wasalam dikan sai na ali na hada lika rajul ya hana wannan bawan Allah an yadda hazar du'a inda kabrihi sallallahu alaihi wasallam ya je mai da kabarin annabi gurin doko ba gurin addu'a ba gurin zikiri ba yace ya hana ji wa sallallahu alaihi hadith alladhi سمعه من أبيه الحسين عن جده عن علي yace sai ba da hujja da ni abin da yaji daga mahaifin da shi kuma yaji daga kakansa sai na ali fa huwa alamu bi ma'anahu kai shi suka fi kowa fahimta hadisin da suka rawaito biye da wasu su fa tabayyana anna qasdahu sai ya bayyana karara cewa abin da yake nufi an yafi da rajulul qabra li salati alayhi eh shine mutum ya nufaci kabari don yin sallama da talati wa rawi da makamantan haka inda dai wato dukulil masjid idan ko mutum ba masallaci zai shiga ba kawai mutum ya nufaci haka ba masallaci ya zai shiga ba wala anna zalika min ad-du'a wa na'i ittikhadu ittikhadu lahu aidan suna ganin cewa wato sai kuma suna ganin cewa lalle yin addu'a a wannan salat yana a wannan daren da ya ga wancan yana yana ganin a matsayin rukun kamari a matsayin yi wa kadalika ibn ammihi hadan ibn hadan shaykhu ali ali baitihi kariya tihazu aida shi sa wato dan babbarsa da ake kira hadan ibn hadan wani wato dattijo ne a cikin ahli baiti shi ma yake makaruri ne mutum ya riki kawai a matsayin wato gurin da zai rika zuwa kullum yana addu'a فانظر هذه السنة فكلوا أن السنة كيف أن مخرجها من أهل المدينة كدوبا بقينا يا مقومة تجي يا أو يا مفتت تجي أقول مدانا المدينة وأهل البيت يا مدانا جدا النبي عليه الصلاة والسلام الذين لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن لا تكذا قرب النسب kusancin nasaba da annabi alaihi salatu wasalam duk yadda za ka ji annabi ya kai yadda jikokin za su yi shi ne tambayar da aka duk yadda kake za annabi ya kai yadda alhassan da husaini ke za annabi ba haƙi ba ko wa qurbi dari da kusancin gida li'annahum ila dhalika ahwaju min gayri domin sun fi buƙatuwa zuwa ga duk abin da zai ɗaukaka daraja annabi fiye da wasu fa kanu lahu azbar domin su su ne suka fi kowa kiyaye annabi yake su wal idu shi ko idi idan bai da ismal lil makani idan aka tanya wa wani guri suna fa huwa al makanu alladhi yaftadi istima'u fihi gurin da ake nufatar taruwa a gurin wa itiyaluhu lil ibada ko a gidan ibada inda hu a gurin aw li ghairi al ibada ko wani ibada kama anna al masjid al harama kamar da masallaci mai alfarma wa minan da mina wa muzdalifa da muzdalifa wa araba da araba da ala Allahu aidan duk wannan gurin gidi domin duk shekara kwanan mina duk alhaji ya san me yake a gurin idi arba kowa wanda ba alhaji ba ba ya san cewa arba idi ne ta duk shekara yake kuma a wani specific lokaci shi da idi mina za a taba kwana uku ko biyu ga wanda zai ta asiri shi ma idi ne arba za a zo timbullowar alfajir har kullowar rana har faduwar rana shi ma idi ne kuma duk shekara sannan a wani lokaci tsaye tara ga watan zulhijja na duk shekara shi ne idi sha ɗaya ga biyu sha uku na duk shekara a watan zulhijja za a je a kwana a mina shi ne idi to idan ka ɗauki ko muna irin wannan a ko me kai ma idi ne shi ne abin da malai ke ba to kaga duk wayannan guraren ana zuwa a kwanan muzdalifa wannan kwanan kwai daya yadda aka ce a yi haka ake a je a kwana a gurin da tawa da asuba a tashi a tafi duk idi ne to shine ma da yake ma na aure ne ga sai ma da yake masabatan linnas kaga ni sai yake wa arafata ja'ala Allahu aidan masabatan linnas gurin abin kaunar mutane mutum zai je aikin hajji sha wahala yayi kira eh kanta eh abubuwa iri iri ka jera ya ya sha wahala yana da korafi amma da ya dawo gida zai ji kawai hankalin ya koma shine masabatan linnas shine masabatan linnas Bisa yake jami'u da fiya suna haduwa a gurin wa yantabuna ha suna halatta gurin yantabuna suna halatta ne du'a idan yin addu'a wa zikiri da zikiri والنسك da yanka sai ma da yake wa kana da mushriki na amkina sun yanta guna su ma mushrikai suna da guraren da suke zuwa alarda inda suke zuwa balan ma ja al-islam ma Allahu zalika kullahu da musulunci yanzu sai ya ce wannan abubuwa duka wa hadha an-nau'u min al-amkina irin wannan nau'in na gurare ya rikulu fihi qubur al-anbiya wa salihin anan ne aka shigar da kaburburan annabawa da mutanen lafiya kwarai lafiyayyin mutane sun makala sai malik yake wali hada gari a malikun shi sa imam malik kun ga ba wanda ya fi imam malik imam malik saboda da dukkan madina shi ko garuruwa baya zuwa ba da karatu jiya mun faɗa ko shekaran jiya a karatun mu na lulu baya zuwa ko da yaushe saboda laifi bin sa'ad ya ɗauki nauyin sa kawai yana aika mata abinci da kuɗi na shekara shi zama yayi a madina ko da yaushe karantar da hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam to duk da yake ya lizurci madina imam malik to shi ma cewa yayi makaruhi ne wa gani da wani da min alil ilmi da alil madina kace makaruhi ne kamar da kabarbaran nan da mai gurin idi kullama da kala hadumul masjida an yaji a bai sallima ala kabarin nabi sallallahu alaihi wasallam sahibai a ce duk shiga yanzu da a ce yan madina wanda ya je madina zai gaji ne muke faɗa a ce mutanen madina duk shiga masallaci yadda ake zuwa kai ziyara ai wa annabi sallama da abubakar da umar su ma da su za a na rance da allah ba za ka samu shiga ba a ce duk sallah an suka zo sai sun tafi sun yi wannan ziyara to da ba za ka samu shiga ba amma shi sa malam zai zo gaya ba cewa wannan guraren ana ware su ne don matafi ko wanda zai ya tafiya dan Madina ne ya tafiya ya dawo amma ɗan zaune a Madina sai aka ce ya hakura ya kewa Annabi salati a inda yake shi kuma bako shi ne aka bashi dama ya je ya yi wannan ziyara mutum zai fahimci in mutum ya je can zai gane hikima wani zai zo ya ta korafi wai yana wasu suna korafi wai saboda tsabakin annabi da mutanen maka da madina suke yi wai sun hana zuwa rauza ma sai sau daya dan Allah ka duba wani karatu haka nan wani yana wani bayani cewa wai tsabakin annabi ne yasa aka mai da rauza wai sau biyu za a yi haba mana irin yadda ai kullum idan mutum ya kalli yanayin mutanen nan ai ba yadda za a yi Allah ruwa mutum zarki ya ajiye annabin da ya fito a hannun waɗanda ba baya eh ba zai yi ba idan a ɗaiɗaya ba ke a yi mutum ya je raudan ma za ka annabi salati wasu suna nan ko ɗaga murya kake zai ma gawa ya ce ma ba a ɗaga murya wanda ya yi ma wannan bayanin wai shi ne kake tuhuma da sa annabi idan kai wani abu zai ce ne wanda yake kwanta a nan ya hana haka zai gaya ma wanda yake kwanta a nan ya hana su sun ɗauki hannun sa kai kuma kaki ta'til ilaha wa anta tad'umu hubbahu هذه هذا العبد بالقياس بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب بديع shine ka'ida shi masoyin yanayiwa masoyin da biyayya ne in yace kar kai kaza to ba za ka yi ba in dai soyayya ka kake amma baban ka ya ce kar kai kace wallahi baba sai yi wallahi baba sai yi ai ko me za ka bayar da nan ƙarya kake yi to annabi ya ce kar ai kaza sai su to wanda yake kwanci a gurin ya ce kar kai su sun yadda tun da ya hada to ba za a yi kana shiga fa masallaci annabi za ka ga an rubuta ba inna wato inna alladina yakuduna aswatahum la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi eh la tarfa'u aswatakum kar ku take ku daga muryoyin akan murya annabi wala tajharu lahu bil qawl ai da kanin wannan hankalin ka zai tashi kana zuwa daidai mun bari ko sai ga rubuta innal ladina yaquduna aswatahum inda rasulillah ana ga wa yana kwanta ulaika alladina amtahana Allahu qulubahum littaqwa to wannan shine to kaji abin da Imam Malik bai kaza saboda kaunar da yake wa Allah shi takalmi ma ba yawo da shi a Madina to gashi shi yake faɗa za ka ce imam malik wai san annabi to shi ne ma da yace kullama da kalal masjid ahadu ahaduhum al masjida an yaji aba yusallima ala qabrin nabi wa sahibai ala yace wa inna ma yakunu zalika li ahadihim idza qadima min safari aka ce idan dan gari ne kai idan ka dawo daga tafiya to sai ka je kwana biyu ba ka garin to ka je ga annabi sallama ka gaishe shi a garin da kaje kar ka manta da yi masa domin ko anan idan kana wa annabi salati gashi na hadisi ya tabbatar ma da cewa salatin ka yana isra annabi alaihi salatu wasalam to idan kana garin sa kuma duk da ka dawo daga tafiya ya kamata ka kuma kai masa ziyara wala ya yushin ma da yace yawa sai yace aw arada safara ko mutum yayin nufin yin tafiya mutum daga Madina zai tafi wani gari ya gaji uku hudu wata daya to ya kamata ya je sallama da annabi alaihi salatu wasalam وركز بعضهم في السلام عليه وسكم التكيع سلما إذا دخل المسجد للصلاة ونعوها إذا ينتقى مسلاتي لم ينسلى لما قبل هذا وأما قصده دائما للصلاة والسلام أما قول يوجي إذا مجد يزول سلى أتي سيأي ونن صلاتي تسلم عليه ما لا إمام من يتي فما علمت أحدا ركز به يتي أحسني لا من زمن لك السمى لو يجي إبادة دابا حقا إن إمام مالك wa ma qasruhu da nam sai ce li anna zalika nawm min ittiqadihi aidan domin kai haka ne zama iri ɗaya da abin da annabi ya hada na rubon kaburbura a matsayin ne iri da ya hada ma annahu qad shuri'a lana duk da cewa an shar'anta mana idan da kallal masjid an naqula muka dai shiga masallaci mu ce assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh kana madina kama na kula zalika fi akhir salatina kamar yadda muke faɗa a ƙarshen sallah ai kaga mun zo muna tafiya muna faɗa ko assalamu alayka ayyuhan nabi lokacin sa akwai amla da mazo da yace sanda annabi na raye yana gaban su suka zo sai ya ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh suka ce bayan ya bar duniya kuma sai ce assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh duk wanda kai daidai ne ko da kana nan din ba wai a Madina ba duk wanda ka dauka ala nabi ko alayka duk ɗaya ne kamar yadda malam ibn hajar ya kawo a fathul bari sharhin sahihul bukhari to malam yace kare yace fa khaba malikul imam malik yana jin tsoron wa kai da wani da ya kuna fi'lu zalika inda al-qabr kullu sa'atin nau'an min ittikhad al-qabr inda yana jin tsoron a dauki wannan a kowane lokaci kada ya zama wani nau'i daga cikin nau'o'in da annabi ya hana na rikon kaburbura a matsayin idi wa aidan har yau fa inna zalika bid'atun yace kuma imam malik yace yin haka bid'a ne وقد كان المهاجرون والانصار على عهد ابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم مهاجرون الانصار عذاب سيدنا ابو خلفاء الراشدين sun kasance yi'una ila almasjid kullu yawm suna zuwa masallaci annabi kullum dama me zai sa kai kullum shawara da nake ba ni zuwa umara ai kullum abin da ake gaya ba cewa abin da za a yi gaba shawara ka ce masa kar ya sakaci da sallah a harin ko ya yi nufin sallah ko ya yi nufin sallah in mai wayo ne ya tafi harami ya je ya biya ta in ya je sai ya kasu tunda yake shi kadai ne in ya kasurin da su wannan linki dubu ɗarin da aka faɗa a maka shi za a bari amma idan yana hotel ɗin sa guda ɗaya ne shi ne bambanci kawai ka haɗu da yan birni su ce ma yi zaman ka ana nan ba harabi ne haka yan birni suke faɗa wai zai ce ba nan ba harabi ne kawai wanda ku ce wajen ko ka yi nisan sallah ka bi haraji ka je filin haraji kai sallar ka sai ka dawo ni kullun shawarar da nake wa mai ai zuwa aikin hajji da umara ke kar yi wasa da sallah a harami madina sallah dubu daidai yake da dubu a haramin makka dubu ɗari a baitul maqdis ɗari biyu da a unguwarku kuma guda ɗaya yawa to shi ne kawai bambanci saboda haka ko riyar kai sallah ko kai sallah a riyar ko a jidda duk sai take da dagan nan albarka ka je baka kawai bambancin kai da mu kai ka hau jirgi in dai zaka rika sallah a hotel din ku can kana wata can masfala ko shari'a mazu kawai ka rika sallah ka ce wai nan ba haraji ne saboda kare na kanka hankali wani ban unguwar da suke ya kai daga nan gandu zuwa yan kaba ko kuma a can zai sallah ce ma wai nan ma haraji wani ya kai daga nan zuwa murtala wallahi wai zai sallar da abin ce saboda yana buɗe talabijin ya ga harami ana sallah shi ke nan kawai a to nan ba muna gani to saboda haka wannan shi abin da ya kamata lalle a kiyaye shawarar da ake bayarwa kar kai wasa da sallah ko kai mijin sallah ka makara to tafi in baka samu ba kai a nan to ka gane bambancin lada shi sa malai suke tattauna tsakanin sallah da tawafi wanne ne ku falala a an ka hada biyu ko shakka babu ko shakka babu tawafi gabe yake da sallah to amma sai nace ai shi tawafi romobi ne domin kana gama tawafi za kuma kai sallah kana gama tawafi za kai in za kai bakwai to dari kada kai bakwai sai ka zo kai sallah raka'a kaga dai romo ne kan romo saboda haka mai wayo zai dage da yin tawassul domin zai yi sallah da an zo sallah farilla kuma zai yi sallah farilla domin shi matafi kaga ya abin da aka fito da shi shine yawan ta dawa mutum matafi in mutum matafi ne ba zai san yawan ta nafila domin annabi ake yi nafila yake in dai ba waɗansu specific na wasu ba yawwa dan zaka sha mamaki sai ga wani ya ba ta bai ya ajiye tsawafi bai saboda wai sai ya sa ihrami tun da in kasa zai bi in kuma a sama ne shi kuma ba zai yi a sama ba saboda awa ɗaya ake da wani abu sai ka gane ka kasa gane tunanin mutane wanda ya tafi ba can fa ka tafi ne babu kowa da kai ba mai neman ka yi ana sallama da wani babu babu saboda ka sai ka mai da hankali kai abin da ya kai ka wannan shi ne to kaga abin da malai yake gaya mana cewa malai yake to wannan abubuwan da ya kawo a kawo shi zai ya sun zo zaman sai na wakar da Umar kula fa wura shi gaba daya sai yake cewa to yaji'una ila al-masjid kullu yawmin li aynihim radiyallahu anhu saboda sun san cewa Allah ya kara musu yadda bi ma kana nabi sallallahu alaihi wasallam yakrahu saboda annabi yana kyama haka min zali wa ma la hawm anhu da abin da annabi ya hana wa innahum yusallimuna alaihi hina dukhul al-masjid dukan su suna zuwa cewa annabi salati lokacin da yi masa sallama lokacin da za su shiga masallaci wal khuruj minhu da kuma fita addu'o'in shiga masallaci ai akwai salati annabi ko a fita ma akwai salati annabi ko to shi ake nufi sai ma da yake wa fitta shahudi haka na atayya kama kanu yusallimuna alai kamar da yake masa sallama kazalik har yau fi hayati a rayuwarsa lokacin yana raye wa ma ahsana ma qala malik yace akwai exclamation mark ma'ana yace akwai abun mamaki yace a wato kai mamaki abin da Imam Malik ya faɗa lan yusliha akhiru akhiru akhirati lan yusliha akhira hadhihi al-umma illa ma aslaha awwalaha ba abin da zai gyara ƙarshen wannan al'umma sai abin da ya gyara na farkon ta me ya gyara na farko shine riko da sunnar annabi yawa sun yi riko kafa da kafa da abin da annabin ya faɗa walakin kullama da'ufa tamassukul umami bi uhudi anbiya'i malaiki duk lokacin da aka samu riko da wato a a a alƙawuran annabawan mutane ya rauni sai ce wa naqsi imanihim da tawayar imani uwihu zalika bima ahdathu min al-bidai to za a canja musu haka dangane da abin buwan da suka kirkiro na bid'a ko shirki da shirka ba gani da wannan sa ولهذا كرهت الأمة استلام القبر وتقبيله shi ta al'umma a baya suka haramta mutum ya je ya rika shafa kabul ko kuma ya je ya rika tumbata kabul shi ne misalin da na bayan sai kaga dama makamantar Uhud kaburburan kuburun ahad ahad Uhud su gaba ɗaya sai sai ka leka leka amma ta gefe domin akwai wani makarin daban da za ka gani da aka yi ba makari ne sai dai ka hango ta nan amma ba iya za ka iya shiga sannan askarawa ne a ciki ko ina suna kallon ka kana tsuguna za su yi za ka yi tana ciki shi za a ga kaburburan yadda ka san share su ake ko babu ciyawa babu shiya ba gine-gine kai bai ɗaya za ka ga duk manyan zaɓen suna na fatima su waye da duk zaɓen duk suna kusa ko ba inda za ka je ka garu da sunan wani an ce wani wani ne babu ko yanzu ba an kunne alhaji amin dan tata kan ba sai wanda ya je kai daga ce da za ka gane sai wanda ya san gurin da yake nuna ba domin bai in ciki a to tun da aka boye na da fadi ma aka boye sai da Abubakar ko kuma am am da yayi kana sai na Ali kai ya za a fito da kai haka na kawai ne daga ga dan budu dan tuwali a gefe ko wanda kawai bai daya shi ko na maka da madina na Uhud banda guda hudun nan da za ka gano na su mun abin Umar ta Hamza shi ma dan ba kewaye ne da dan bulo haka banda shi ba wanda za ka gani shi ma kuma ba tudu ne da shi kawai bulallukan za ka gani flat ne daukar haka shi in mutanen mu ne a nan bal ba za a yi a gurin saboda ba alamar cewa makawar daji ba ciyawa ba bola ba wani abu ba allina babu to shi ne ma da yake gaya mana kuma haka za ka shiga ga ta da girma ka shiga ka kewayo suna kallon ka ka kewayo da ka je ka yi zaba ka yi addu'a shigowa in ka shigo kana shiga ka nemi da addu'a in ka yi addu'o'in ka ka fice yawa ka shiga ta nan ka fito ta nan ba ma a addu'a haka za ka yi ka kewayo ana kallon ka da lokacin da ba na ziyara yayi ba gurin sai su kulli bayan sallah za a yi wani abu kuma domin duk bayan sallah ana ne ana yin sallah gawa za a kuma budewa domin a kai wasu gawa wasu to za a bude to shi ne ma da yake gaya mana to kaga da an samu wannan raunin shi kenan yake uwidu zalika bima da su wani ya za kare hadin umma shi muka biya wa banahu bina'an man'un nas wa banahu bina'an man'un nas an yusallu ilayhi eh wa banuhu li shine dai a banahu shine dai banahu bina'an man'un nas an yusallu ilayhi an yasilu li shi ba ko ko yusallu yusallitu zai zama haka daidai ne wa banahu bina suka yi mai ginin da mana unnata suka hana mutane an yi sallu ilayhi cewa su je su yi wa annabi sallah ko ya silu ilayhi su ki zuwa gurin kaga yadda kake ganin duk wanda ga tsofaffin al'adun mu nan su je su sa ya ce Abdullahi a zaune ai za ka ga ka wannan kula da kake hangowa kana leƙowa ga ai daga nan gurin zuwa inda annabi ya ji a kwance da sai na Abubakar sai na Umar wallahi da tazara kuma wani abu da suke yi don yanzu wani abu da naga sun yi ma a don kai daɗe kamar wato saboda masu zuwa su wasu abubuwa da bai kamata ba kamar tsara ta ga kulolin nan da uku ne yanzu sun fi uku wajen guda biyar na gani kulolin nan yi da za ka lokaci a wannan kulan ai a kale ka kuwa ne a gurin sun ma ƙara duk wannan abin sai aka ƙara in يتي مالك وقد ذكرنا عن أحمد وغيره أنه أمر من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم إمام أحمد وننسى suna cewa an umarci duk wanda yawa annabi salati ya mar sallama wa sai bai da abokansa guda biyu sun mara da hanya da huwa yayin nufin kuma ya tsaya ya roko a gurin an yin sari ba lalle ya bakura fa ya tabbila jibilata abin da yake so da shi ya dawo masallacin addu'a domin annabi wanda yake kwanta a gurin ya hana ka je kan kabari ka roki haihuwa ko ka tsayawa wa kadalika an kana dalika min al ulama al mutaqaddimi wannan ba magana malamai ake yi shi sa malamai magabata suka ce haramun ne kama ne kamar imamu maliku kullun na bada misali imamu maliku zai karanta hadisi annabi ya wanka ya sa kaya masu kyau ya fesa turare yace kala rasulullah kai yanzu ka bi shi zan annabi ai ba zai yi ba yau ba mu yau ba zai ai na ga wal da ya tiya mun yi abinci daidai yau ba za bi daidai wani da mutu a kiri mitila abin wafa an gane ko kace kawo mana rediyo guri don an ga ko wa min al mutaakhirin mithl abul wafa haka nan malaman da suka zo a baya an samu irin su abul wafa an gane ko shi ne ibnu aqi wa abil faraj ibnu jawzi da ibnu jawzi duk sun ce bai halatta ba wa ma abadu la wato la an sahabin wala an tabi'in wala an imamin ma'ruf yace ni dai ban kiyaye ba ba daga tahabi ba ko tabi'i ko wani babban jagora sanan dai أنه استحب قتل شيء من القبور للدعاء عندهم cewa an ce mutahabi ne mutum in zai addu'a kai ya yi ya je gurin kaburbura yace bai taba samu gurin malamai ba sai dai wa'inda ba malamai ba wala rawa ahadun fi zalika shay'an sannan ba taba wato rawaito wani abu akan haka ba la ali nabi sallallahu alaihi wasallam wala al ashabi ba rawaito daga annabi ba ba rawaito daga sahabbai ba wala ahadin min al-a'immati al-ma'rufin haka nan ba a rawaito daga cikin ɗaya daga cikin a'imma ba sai Imam Malik Imam Abu Hanifa Shafi'i da Imam Ahmad wa qad sanaba an-nasu bi du'a wa awqatihi wa amkinati wa dhakaru fi al-athar ka gani malamai da yawa sun yi littattafai wanda suke akan addu'a da lokutan amsa addu'a da guraren amsa addu'a kuma sun yi bayani sosai wa dhakaru fi al-athar sun faɗi gurare فما ذكر أحد منهم كو فما ذكر أحد منهم في فضل الدعاء عند شيء من القبور حرفا واحدا فيما أعلم يتعي سنينا battaba ganin wani littafi da na duba wani malami cikin su ya kawo ko harafi sai na cewa ga falalar zuwa kabari kai ka roki wani abu ba kun san yunnar da take fama da mutane mutum ba shi da alaka da karatu amma abin karatu yanzu kuma shi zai bada fatawa shi yasa muke shan wahala na ga na taba ga muku muna kwanan muna kwanan mina mu ta akhiri zani to sai ranto duk tantin mu kowa ya dade su wani alalai sun san cewa diwanci mutane ka guwa ake guduwa cikin mutum dubu sai ga bai bi mutum hamsin za a bari ko sittin ko ɗari kowa ya dade wannan ta akirin wasu ba sa iya yin sa saboda haka muna zaune tantin da muke sai zanto bai fi mu uku ba wasu suka tambaya cewa ya yanzu a mu zama zami tasiri zami me dalilin muke ai saboda annabi shi yayi sannan kuma abu na biyu zaka samu dama wajen jiba an kaji ba kowa ranar farko da ta biyu kana yin jiba a aska za ta rika ka matsa saboda cunkoso amma ranar ƙarshe ba ruwan kowa da kai kai kaɗai za ka je jikin ginin ka ɗau dutsen ka je ka je ba sai ka ga ramar tafiya ba ba mai kula ka saboda ba mutane duk ɗan tsararru ne nace sannan kuma na uku duk jifa idan kai jifa na ɗaya da na biyu ana so ka tsaya kalli alkibla ka roki Allah ne za ka samu dama a rana ta ɗaya da ta biyu a wannan lokacin kana fara addu'a askar za ta yi wasu na jiran ka na can ku kana da amfin tayin da za ka yi akwai falala da yawa to sai muka yi convincing wasu suka ɗan zauna haka sai muka ɗan ƙara haka to sai aka zo talla ranar ƙarshe da zamu ci tunda sai rana ta yi zawani kawai mun zo rani an ce bismillah ni zan yi talla kawai su za a yi talla sai na ce to haɗe talla rani kun ga tafiya rani daga nan maka rani za mu koma maka sai wani babban ne a kwanan nan ni zai ne gaba ya kace mun ba ai babban ne a mataki ne amma mataki mai kuɗi kawai sai fara bita a ganni za a haɗe sallah kaza kaza kawai sai muka yi sallah to ne ma shiru saboda ba ta arzu ni ban san ba ban san shi ba sai dora bayan gidan sai nace masa malam me dalilin ka na cewa ba za a haɗa sallah ba baka san cewa lokacin da annabi yake zaman mila zaman mai da talla a nuna ta fi a harami ba lokacin da yake mina domin da talla ta bi a harami annabi zai je dawo sannan ya zauna a mina zaman mina da yake talla a yi a mina ta bi a harami domin a lokacin ibadar da kake nake to babban matsalar da take damu ni shi ne ka shekara kana shekara guda kana irin kuɗi a kasuwa mu kuma almajirai ne shekara guda muna zuwa makaranta sannan kuma rana ɗaya ka ce wai za ka ari kujerar ka ce kai za ka bada fatawa ai mu ba ba mu je mun ce za mu je ga ba kuɗi ba dan me za ka ce nake problem din da yake damu ku kenan ke mutum ya shekara kana bibiyar karatuttuka amma rana ɗaya wai ya ce wai kai ba ke saka bada fatawa ba ke shi nace ai ba zai yi ba ba ku yi wa kanku adalci ba nace kuma idan mutum kaga abu an yi baka gamsu sai ka tambayi da ni amma ba wai kai in kani ba sai kuma yi shiru kawai muka jaje kunkunan mu muka to shi ne problem din mutum zai zo wani ma zai ce ma duk da ban sani ba kaza ne wallahi duk da ban san kaza ba to kaza ne ba daidai ba ne daidai ba ne kuma shi matafi yadda yake yanzu duk alhazai sun san irin ma wahalar da ake sha ai samun yin kai wannan sallah cikin wannan lokacin shine sauki a wajenka domin ka koma kana koma wani aikin da ya ja a kanka da ka je ka huta kagin yoyin wani abubuwan da shi sa kullum shawar da muke bayarwa wanda zai tafi umara ko hajji kar ka tafi da ka ka tsaya ka yi bida ko ka ji karatun da muka yi mun yi kitabul hajji a gidan tofa yanzu ba za ka gane cewa kana buƙatar karatun ba a ɗalibin ilimi da suka zo aka yi da su sai aikin hajji ya kama ka ko umara a lokacin za ka ji hankalin ka ya dawo gurin lallai kana buƙatar kai kuma karatu bi tikka domin wancan ana biya ne ma kana ji ba da kai ake ba eh da yawa wasu suna ganin ana biya ce da ta alaji ba shi ban da shi sai koma dai ya kama ba ne zuba sai ta kama shi ne to wannan shi ne to shi ne ma da yake gaya mana anan yake cewa wa min al-mutaakhirin to kaga nan ya ya kawo min al'immatul wa qad sannafa nas ya kawo ba ma da kara ahadin minhum bi fadl du'a inda shay'in min al-qubur kaga ba taba kawo ba ambaci wani ɗaya daga cikin ya kawo falalai addu'a a wajen kabari ba ya kawo harafi ɗaya cikin kaninsa fa kaifa yujuzu wal halatu hadhihi an yakuna du'a inda ajuwa wato inda ajuwa ba wa afdala haji yake saboda ta yaya hakan zai kasance a gurin wanda ya fi kowa kima da falala tunda annabi ya hana wanda ya fi kowa kima da falala wa talabu tunkiruhu tunkiruhu wa la ta'rifuhu talab magabata gaba ɗaya sune talabu salih suna in kai a kan haka ba su san haka ba wa tana hana kuma suna hani a kan haka sai yake wa la ta'muru bihi ba ta umarni da haka sai ce kala sai ce wa kada waje ba lokaci kada la to sai mu sa alama za mu tashi kenan wa kada hu jama i'tiqadu istijabati du'a inda wa fadli an tunta wa lidhalik wa tuqbal nan za mu tashi abubuwan da muka faɗa dai Allah ya ba mu dadin sa wanda muka yi kuskure Allah ya ba mu sarki ya yi mana akwai yan uwa ma da manta muka yi satin da ya wuce ba mu gaya muku cewa ba littafin amadu da yau da za'a ba amma dai kun ji karatun ayi wa addini eh kun yi wa addini da abun nan na ga sai da na ga zuwa suna ba suna ga su ba ya ku yi kokari ku mallaki shi a kamun jana'i da kai ko da ya kusa gabawa idan zuwa kuna jin wani insha Allah eh amma dai sati mai zuwa wani yau da za ci gaba insha Allah wannan muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wannan kai kuskure Allah maka fitin sarki ya yi mana ban san malam nasi ban san tsarin da wannan sarki za ki tuna ya ayyana shi magana da ta kama ta ce idan na kowa za ta da kudin ita kuwa mariya ce mace mata iya mata ne ko yau to iya mata ne akwai ɗaya daga cikin amari da za a walakta gobe iya mata ne a nan masallaci muna rufa Allah da sunan ta jawa da tsohon da maɗaukaka Allah maka kusan zarge biya wa kowa bukatun sa da kai ya abin da yake damu Allah kama ga ta mana shi Allah ka zauna da kasar mu lafiya musulmi marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya ko da mutum da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu muna roƙon Allah da sunan su kyawawa iyayen mu da malaman mu da yan uwan mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka gidan su da gafara idan da mu gado Allah ka samu cika da kyau da imani Allah ka ba mu tsawon kwana mai amfani ƴaƴan mu da kannan mu da yayye da suka kauta hanya Allah ka shirya mana su Allah ka dora su a hanya mu daidaiciya masu jarrabawa da neman aiki da sana'a Allah ka taimake su Allah ka agaza musu muna roƙon Allah da sunan su kyawawa da tsofin don ɗaukaka duk wanda yake cikin damuwa Allah ka sani Allah ka yaye masa Allahumma amina fi أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع عبادك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين